الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم نعم
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها فالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
نعم وبنجي تبارك وتعالى يتي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ba za ku iya samun ikon ya zama kun daidaita tsakanin mata ba fil mahabbata a cikin soyayya wannan ba za ku samu damar ikon yin haka ba a ce kana da mata daga biyu zuwa uku ko hudu tunda an umarce ka da ka yi adalci tsakaninsu to amma wajen soyayya a ce ka raba soyayya su ta zama daidai da daidai wannan ba za ku iya yin haka ba dole ne a samu wata ta fi jan ranka ta fi wato nuna musu soyayya wannan adalci a nan ba zai iya yiwuwa ba saboda ita ai soyayya abin ba a hannunka ba ne abin a hannun Allah ne ba mamaki a cikin su Allah jarrabe ka da wata ko saboda kyanta ko saboda nasabarta ko saboda kyautata wata ko kuma ma haka kawai Allah ya jefa ma santa fiye da wasu walau harastum ala zalika ko da kun yi kwaɗayi akan haka to Allah ya ce falata milu kullal maili kada ku karkata dukkanin karkata ilallati tuhibbuna hatil qasami wan nafaqati zuwa wannan wadda kuke son nata a cikin sha'anin kwana da kuma sha'anin ɗawainiyarta ko da ka ji cewa gashi ka fi son wata to kada ka karkata zuwa gare ta ita wadda kake son ya zama ka maili zuwa kanta ita kuma waccan wadda ka baka ji santa mai yawa ba ya zama ka toye mata wani abu na haƙƙinta shine Allah ya ce fatazaruha kal mu'allaqa ya zama kun barta ita wadda ya zama ka wato ka rafkana gabarinta ka ka batta uwa wata mu'allaka shine kamar wata abarrata yawa kamar an rataye ta a sama ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba ba a ƙasa ba shine yace allati lahiya ayyum wala zatu ba'alin ya zamo ka mai da ita ita ba mai miji ba kuma ita ba bazawara ba to kada ku yi haka yawwa duk da ba za ku iya yin adalci wajen daidaita soyayyar mata ba ya zama dole wata ya zama Allah ya fifita ta a ranka gurin soyayya to kada ku karkata gurin wadda ka fi so din ya zama ita wadda san ta bai ja ka zuwa gare ta ba a ja san soyayya ka zuwa gare ta ba ya zama ka bata uwa wata ita ba mai miji ba ita ba bazawara ba Allah ya hana ku gabarin yin haka wa in tuslihu bil adal wal qasami idan ya zama kuka sulhi kuka gyara tsakanin su mata wajen yin adalci da wajen rabon kwana wa tattaqul jawra kuka tsoraci yin zalunci a gare su to fa inna Allah kana gafuran rahima haƙiƙa ubangiji ya kasance gafuran ne gafara ne limaki kalbikun minal maili da abin da yake cikin zuciyarku na maili na karkatan nan rahiman bikun kuma mai jin kai ne gare ku na'am
وكان الله واسعا حكيما na'am muje ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا
shi sa shi tsakanin mata wato adalci tsakaninsu dole ne dole ne al'adalci tsakaninsu shi sa da ya tabbata a cikin wani hadisi cewa mallam ya adil baina nisa'ihi ja a yau malkiyamata wa shukuhu saƙiɗin duk wanda bai yi adalci a tsakanin matansa ba yake da mata amma bai yi adalci tsakaninsu ba to a rana tashin alkiyama zai zo mai shanyayyen jiki ma'ana zai zo da paralyze jikinsa a kishin gidi shine hukun duk wanda baya adalci tsakanin matarsa don irin wannan halin zai zo ran tashin alkiyama to shi yasa in kana da mata dole ne kai adalci tsakanin su amma wajen maili gurin su wajen soyayya to wannan abin ba a hannun ka yake ba a hannun Allah ne sai Allah ya jarrafe ka da ka fi son wata akan wata to wannan Allah ba zai kama ku akan wannan ba shi yasa kaga shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك bacin wato su mata wannan shine rabona cikin abin da nake da ikon yi ya ubangiji ka kuma ka rike ni da abin da kuma ban ni da wato ba iko na bane ba iko na bane to shine Allah yake cewa wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi idan su azzawjan su mazajan ya zamo sun rabu ya zamo sun rabu duk talaki ta hanyar saki fi yugunin lahu kullum min sa'atihi Allah zai wadata kowanne daga cikinsu gabarin abokinsa min sa'atihi daga yalwarsa ai min fadalihi ma'ana daga fadalarsa da an yarzuqa ha zaujan gairahu sai Allah ya azurta ta da wani mijin wanda ya fi shi wanda ba shi ba shi ma ya azarta shi da wata matar wadda take mafi alheri tsakaninsu idan misali aka yi ƙoƙarin yin sulhi aka yi ƙoƙari a kan cewa ta sarayar da wani haƙƙinta ya zamo ba ta sarayar ba aka yi aka yi abu bai yi ba zama yi iwa tsakaninsu aka yi sulhi abin yaƙi to sai ya zamo kuma rabuwa ta zo sai aka rabu to shi ne Allah to shi kenan Allah zai azarta kowanne daga cikinsu kowanne sai Allah ya wadata shi kaga sabanin musulunci da kiristanci kenan su a kiristanci idan kana da matarka duk yadda za a yi ba dama a rabu haka za a yi ta zama to amma shi ko musulunci mu sai aka ba mu abin da ya zama shi ne mafi daidaito so da yawa wani zubin rabuwar ita tafi so da yawa to an yi an yi ai sulhu abin yaƙi musamman sai aka fuskanci cewa a zaman akwai cutuwa shi mijin yana cutatta to kaga a nan wajen shari'a ma za ta ba da za ta ba ta damar ta fanshi kanta sai ana ba su shi yasa Ja'far Sadiq jikan shugaba sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo gurinsa sai yake ce masa talauci ya dame shi yana fama da talauci sai ya ce je ka yi aure da ya je auren sai ya zamo yana nan dai cikin halin rashinsa da ya dawo sai ya ce to je ka sake ta daga ce ya za ka yi haka sai ya ce to ai a cikin alkur'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa an kihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum in ya kunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi ku aurar da mata wanda suke marasa aure daga cikin ku da wanda suke mutanen kirki daga cikin bayin ku da kuma bayin koyangun ku mata Allah ya ce ku aurar da su idan ya zamo talakawa ne su din to yughnihumullahu sai Allah ya azurta su to wannan ayar na duba tunda Allah ya ce a aurar da a aurar da wanda ba su da auren aurar da su Allah zai wadata su shi sa nace kai aure da kuma kai auren na ga bai zo ba to nan kuma wannan ayan na tuna wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi idan suka rabu Allah zai azurta kowa daga cikin su min sa'atihi daga fadala zai sa nace to ku rabu din ba mamaki Allah kuma wannan aya kuma ta tasiri akan ku Allah ya wadata ku to amma wannan kaga wani irin fahimtar su ce kasan bayan Allah Allah ba Allah yana ba su wani irin fahimu cikin alkur'ani kowa da irin yadda Allah zai ba shi fahimu cikin alkur'ani ko yawa wa kana Allah wasi'an hakima Allah mayalwaci ne ga halittarsa hakiman kuma gwani ne fi ma dabbarahu lahum cikin abin da ya tsara ga halittarsa na'am walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sammai da ƙasai din na Allah ne mulkinsa ne halittarsa ne bayinsa ne walakar wasai na lazina utul kitaba haƙiƙa mun wasiki ma'ana mun umarci wa'annan da aka ba wa littafi a gabaninku ai al-yahudu da wan nasara su ne yahudu da nasara wa iyyakum da ku ahlul qur'ani ma'abuta al-qur'ani al'ummar shugaba sallallahu alaihi wasallama an me aka muku umarni da shi shine anittaqullaha ma'ana ku ji tsoron Allah ai hafu iqabahu bi an tudiuhu ku ji shayin ubangiji ku ji tsoron ukubar ubangiji ta hanyar biyayya gare shi wa qulna lahum wa lakum muka fada da ku da su wa'ancan al'ummatan da suke gabaninku da ku da su duk muka gaya muku in takfuru idan kuka kafirce da abin da muka yi muku umarni da shi fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi to ku sani fa abin fa da yake cikin sammai da kasai fa na Allah ne khalqan wa mulkan wa adidan duk abin da yake cikin sammai da kasai na Allah ne halittarsa ne bayinsa ne mulkinsa ne fala yadurruhu kufrukum kafircewa ku wannan ba zai cutar da Allah ba saboda haka da Allah ya umarce ku ku ji tsoronsa ku bi umarninsa idan kun ƙi fa to wannan abin ba zai cuci Allah ba Allah yana cikin buwayarsa yana cikin ƙasaitarsa yana cikin siffantuwa da sunayensa da siffofinsa na kamala saboda haka rashin biyayya gare ku wannan ba zai cuci Allah ba wa kana Allahu ganiyan Allah mawadaci ne an halkihi gabarin halittarsa ga uwa ibadatin da ibadarsu hamidan kuma abun gojewa ne fi sun ihi a cikin ayyukansa ayyukansa na'am wallahi
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ana dai da karrarawa dai ana gaya muku abun fa da yake cikin sammai da kasai fa na Allah ne karrarahu ta'kidan litaqrir mujib taqwa yana dai ta karrara shi saboda karfafawa zuwa tabbatar da abin da yake wajabta tsoron Allah wakafa billahi wakila ubangiji tabaraka wata'ala ya isa mai tsayawa kan bayinsa shi yake tsaye akan aikin bayinsa saboda haka abinda Allah ya umarce ku da shi ku gi na'am
إن يشع يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين na'am muje وكان الله على ذلك قديرا in ya sha'a yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharina idan Allah fa yaso in yaso ku mutane yuzhibkum sai ya tafiyar da ku sai ya halakar da ku ya shafe ku wa ya'ti bi akharina yazo kuma da wasu maimakon ku in yaso sai ya haka ba abin da zai taba mulkin sa to da can ba an yi ba adawa ba shafe su akai ba mutanen annabi ludu ba halakar da ƙasar aka gabaki da aka shafe su ba samudu ba halakar da su aka yi ba saboda aka wakana Allahu ala zalika qadira ubangiji kuma mai iko ne fa akan haka Allah mai iko ne akan haka sai dai in irada sa bata nufi hakan ba na muje من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا man kana yuridu sawabad dunya fa inda Allah sawabud dunya wal akhirah wanda ya zamo yana nufin sakamakon duniya da aikinsa ya zama duk aikin da kake kai dai sakamakon duniya kake nema to fa inda Allah sawabud dunya wal akhirah sakamako fa na lahi- na duniya da lahira ladan da na duniyar da na lahira fa duk fa a gurin Allah yake liman aradahu ga wanda ya nufe shi la inda gairihi a'a ba a gu- ba a gurin wanin sa yake ba to falima ya tsalubu ahaduhumal ahassa me yasa mutum zai dinga neman abin da yake koma baya wahalla talabal a'la me zai hana ba zai nemi abin da yake madaukaki ba bi ikhlasihi lahu wajen tsarkake ibada zuwa ga Allah haisu kana matlabuhu la yujadu illa indahu sai yadda abin abin neman sa ba a samu sai a gurin Allah saboda haka kada ya zamo kayi tajarrudi akan ab- idan kana ayyuka kai tajarrudi akan cewa neman duniya kawai kake da aikinka a'a da duniyar da lahirar duk ta Allah ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كنيمة حسنة الدنيا كنيمة حسنة الآخرة saboda haka ko da aiki ya zamo kana yi na hukuma kana ɗan yin ƙoda ko kana samun abin da za ka ciyar da iyalanka ka ƙudurce cewa bayan aikin da kake yi kana neman ɗan sakamako na duniya da za a biya ka a zuciyarka ka ƙudurcewa kana yi don Allah ne don ka zo ka ciyar da iyalanka domin yadda ya tabbata a cikin hadisi duk hatta abin da ka sa a cikin bakin matarka ga shi dai dole ne ka ciyar da ita wannan shi ma Allah zai baka lada akan wannan to ka kudirce haka ka kudirce ko me za ka yi ka nufi Allah cikin wannan abin yanzu ko kasuwanci ka fita misali kana nan kantin kwari ko sabon gari ko wata kasuwa kana fita kasuwanci kaga dai ai kana neman abin da za ka rufa kanka asiri ne ko to a zuciyarka ka kudurce cewa kana tabbatar da wata sunna ce ta manzan Allah kana tabbatar da umarnin Allah ne da ya ce a fita domin neman arziki kana aiwatar da wata sunna ce ta annabawa ta fita nema ka kudurce wannan sai Allah ba ka sakamako akan wannan wa kana Allahu sami'an basira ubangiji bai gushe ba sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne na
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو والديهم والأقربين إن يكن قليلا فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤمنوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا kaga shine can wato akan bayanin da muke wani hadisi da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nabiyin illa wa qarra al ganama babu wani annabi face yayi kiwon dabbobi da suka ce ya rasulullahi wa anta yace na'am to kai ma misali sai kai zama kana yin kiwo gashi kana kiwo don ka samu abinci amma sai ka kudurce kana yin koyi da shugaba ne cikin dabbobin nan wannan kiwon ka daɗa hazo ka ya dinga ƙara ma wato jin girman Allah da ganin girman shugaba da kudurce koyi da sunnar annabawa a cikin wannan abin kaga ka yi amfani da wannan ka nemi sakamakon duniya da na lahira Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi ya ku wanda kuka yi imani ku zamo masu tsananin tsayawa bil qist da adalci shuhada bil haqi kuna masu shaida da gaskiya lillahi dan Allah walau ala anfusikum ko da shaidan nan ta zamo akan kawunan ka ne kawunan ku ne to ku tsaya da yin shaidar akan gaskiya fashadu alaiha ku shaida a kanta da an tikiru bil haƙi ku tabbatar da gaskiya wala taktumuhu kada ku koyi gaskiya awul walidaini ko da shaida ce za ka yi akan iyaye uwa da uba to ka yi shaida da gaskiya wal aqrabina da kuma wanda suke makusanta in yakun ganiyan idan ya zama wanda za ka yi shaidar a kansa ganiyan mawadaci ne au faƙiran ko kuma mabuƙaci ne shine talaka fallahu aula bihima to Allah ai ya fi su Allah ya fi cancanta da su a gurinka wa'alan bi masalihima kuma Allah ya fi ka sanin maslaharsu saboda haka fala tattabi hawa kada ku bi son zuciya fi shahadatukum a cikin shaidaku da an tahabul ganiya liridahu shine ku dinga yin wata kyauta ko wani abu na alkhairi ga shi mawadaci saboda a nemi yardarsa awul faƙira rahmatan lahu ko kuma shi wannan dan an ganshi talaka ne a dinga dan karkata ga barin gaskiya ai mar wani abu na rashin gaskiya wai saboda ana jin tausayin sa a'a akan kowa yi gaskiya akan kanka sai Allah ya fara cewa walau ala anfusikum koda akan kawunan ku yi gaskiya ka tsaye da gaskiya dan haka fala tattabi'ul hawa an ta'adulu kada ku bi son zuciya wanda zai hana ku zai hana ku yin adalci wa in talwu idan ya zama kun karkata shine tuharrifu shahadata ya zama kun karkatar da shaida ta gaskiya aw tuuridu ko kuma ya zama kun bujira kun kawar da kai gabarin ba da shaida ta gaskiya kun bujira akan yin wannan adalcin da aka umarce ku akan sa to fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira haqiqa ubangiji mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa Allah ya sani wannan ko yana kan kowa tsayawa da adalci akan komai da yin gaskiya yana kan kowa kowa akan kansa yayi gaskiya tsakaninka farko tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah ya zama ka kyautata wato kayi gaskiya tsakaninka da ubangijinka ka tsaya da adalci da gaskiya tsakaninka da ubangijinka abinda Allah ya neme ka da shi to ka zo masa ka tsaya da gaskiya wato tsakaninka da janabi na sayyidina rasulullahi domin ba haƙƙin da ya fi haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah a cikin haƙoƙi da suke kanka sannan kuma sai ragowa haƙoƙi kowanne ka tsaya da gaskiya tsakaninka da mahaifinka makotanka tsakaninka da kanka tsakaninka da abokanka tsakaninka da abokan kasuwancinka ya zama ka yi gaskiya kuma ka tsaye da adalci inda za a neme ka akan wata shaida na'am ya ayyuhal ladzina amanu
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ya ku wanda kuka yi imani mumine ake kira sai kuma aka ce aminu shi yasa na mufassir sai shi abinda ake nufi ai dawo mu alal imani ma'ana ku dawwama akan imani ku wanda kuka yi imani ku dawwama kan imanin ku da Allah wa rasulihi da kuma imanin ku da annabi sallallahu alaihi wasallama wal kitabil ladzi nuzila ala rasulihi da littafin nan da aka saukar da shi akan ubangiji ya saukar da shi a kan ma'aikinsa shine shugaba sallallahu alaihi wasallama wal kitabin lazi wato unzila min qabal da littafin kuma da aka saukar da shi mun qabali kafin nan Allah rusul wanda aka saukar da shi kafin ma'aika bi ma'ana al-kutuba ma'ana sauran littattafai kaga can sai ce nuzila littafin da aka sassaukar yazo da nuzila aka sassaukar wannan shi yanzu kaga shi alkur'ani saukar da shi ya sauka ne a tsayin shekara uku su kuma littafin da 23 a tsayin shekara 23 ya sauka ya dinga sauka ne kaɗan kaɗan shi alkur'ani su kuma littafin da suka gabata kaga sai shi wal kitabin lazi unzila littafin da aka saukar sannan za a ga cewa su littafin da suka gabata sun sauka ne lokaci guda yanzu a taura a lokaci ɗaya annabi musa da ya je tsuru sina a yi manajati da ubangiji ya turo da allanan a taura ya to da su gabaki ɗayansu ya to da su gashi littafin allah ne ya kawo banu isra'ila haka ya zo da shi to shi ko alƙur'ani haka allah ya dinga saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan har aka cika shi sallallahu alaihi wasallama shine ya ce wa man yakfur billahi wanda ya kafirci da allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri ya kafirce da Allah da mala'ikunsa da littattafan Allah da manzanninsa da ranar alkiyama faqad dalla dalalan ba'ida haqiqa ya bace bacewa wadda take manisanciya ga barin gaskiya kaga nan wajen sai aka gaya ma a rukunan imani ga baki ɗayansu yadda zuwa cikin hadisin sayyidina Umar ko al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai aka juro ma su ga baki ɗayansu na'am shi yasa kaga nan sai ce wa rusulihi da manzanninsa dole sai ka yi imani da ma'aikan Allah ga baki ɗaya shi yasa shi musulmi wanda yake bin addinin musulunci shi ne yake kan gwadabi wanda yake na gaskiya duk annabawan Allah ka yarda da su a cikin annabawan Allah da za ka ɗauki ɗaya ba kai imani da shi ba to mutum musuluncinsa ba musulunci sabanin su banu sabanin su yahudu su yahudu sun yarda da annabi Musa amma kuma ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da shugaba sallallahu alaihi wasallama ba su kuma nasara su sun fi kowa in nema shiririta ba su nasara mu da muka yadda da annabinsu yahudu ba su yadda da annabinku ba wa ya fi ya dace ku yadda da su ai mu musulmi ko mu mun yadda da annabinku addinin mu yanzu ka taba annabi isa ka kafarta in ba ka yadda da shi ba mun yadda da annabi isa amma kuma ba ku yadda da mu ba kaga su ma dai ba sa san gaskiya haka mu annabawan Allah a sharaɗin musulunci sai ka yarda da su gabaki ɗaya na'am innal ladina amanu
innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra thumma zadu kufra lam yakun illahu yaghfir lahum wa la yahdihim sabila innal lazina amanu haƙiƙa wannan da suka yi imani bi Musa da annabi Musa wa humul yahudu sune yahudu sun makafaru bayan sun yi imani da annabi Musa sai kuma suka kafirce bi ibadatul ijil- ijili ta hanyar bautar dan maraki da can sun imani da annabi Musa kuma daga baya kuma sai suka zo suka yi bautar dan maraki su kuma kafircewa sun ma'amanu ba'adahu sannan kuma bayan nan kuma sai suka zo suka ƙara imani su da yahudu sun makafaru bi isa sannan kuma sun suka kafirce da annabi isa sun mazdadu kufran sannan kuma sai suka ƙara wani kafirci shine kafirce wasu ga shugaban sallallahu alaihi wa sallama lam yakun Allah li yaghfira lahum ai ubangiji bai zama yana mai gafarta musu ba Allah ba zai yafe musu ba ma qamu alaihi muddin suna nan a tsaye akan wannan kafircin tun da ba ku yarda da shugaba sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba zai taba yi muku rangwame ba wala li yahdihum sabila kuma Allah ba zai shiryatar da su tafarki na gaskiya ba sai sun dawo kan gwadabe na gaskiya sun yarda da shugaba sallallahu alaihi wasallama na'am
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما na'am muje الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين na'am أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا bashir almunafiqina bi anna lahum azaban alima wato ka bawa munafikai labari nan zai sai zo da bishara kamar tahakkumi ne gatse ne ake musu ka bawa munafikai labari ka labarta musu cewa azaba mai radadi su munafikai ta tabbata gare su kamar an ci tusuwa ne ne wa'annan munafikan shine allazina zai zama badali ko kuma auna atilil munafiki ko kuma siffar su munafikan su ne wayannan yattakhizuna al-kafirina awliya'a suke riƙa kafirai su za- su zama yi musu majibinta kawai ji inda kaga waɗanda suke so su ne kafirai su suka riƙa su suke ganin za su kiyaye su su suke ganin z- z- za su yi musu alfarma su suke ganin sai da su za su abin da suke rayawa a cikinsu na kuwa na ƙarfi suna ganin cewa ai yau a duk ƙarfi a cikin kafirai yake alƙur'ani kenan kaga duk abin da zaka ji alƙur'ani suka ji ana faɗar halin da ake ciki a yanzu gashi ya sauka sama da shekara kusan dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu amma kullum aka karanta sai ka ji sabo ne shi sabo ne shi kaji abin da Allah ya ce su ne wanda suke rikar kafirai su zamo majibinta gare su ba muminai ba saboda suna ganin cewa ai karfi a gurin su kafiran yake sai ga ayo gani ake su kafirai su ne da karfi in baka je gurin su ba za ka samu kariya a duniya ba in baka jingina da su ba kana cikin garari to wannan halin munafukai ne a yabta guna inda humul izzata yanzu sa dinga neman girma shine izza a gurin su su kafirai ma'ana ai la yajiduna indahum ba za su samu wani girma gurin su ba fa innal izzata lillahi jami'a domin dukkanin girma yana gurin Allah duk wata kasaita tana gurin Allah fid dunya wal akhirati a duniya da lahira wala yanaluha illa awliya'uhu ba waɗanda suke samun wannan izzar sai waɗanda suke wato awliya'u wanda suke masoyansa sai masoya Allah tukunna shi yasa can a wani wajen yake cewa la yatakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina kada mu'minai su riƙi kafire su ne majibinta masoya ba mu'minai ba ita shari'a abinda ta sanya ma musulmi ne ake so ya zama dan uwanka ba kuma sai dan uwanka na jini ba duk musulmi so ake zama dan uwanka shi yasa can wata ayar Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun su fa mu'minai yan uwa ne yan uwa ne su mu'minai shi yasa kuma a cikin hadisi kaga shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa la la yu'minu ahadukum al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani ya shidda ba'abuhu ba'aban wa shabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna asabi'ahu mazalla yake cewa mumini da mumini ma'ana musulmi da musulmi yadda ka san jini ne kwaya daya wanda shashin sa yana karfafa shashi shine mazala sai ya hada tsakanin in yatsunsa masu alfarma ya shigar da su yanzu an zo ana jini ai bulu yana shiga cikin bulu ko to haka jikin mumini yake da dan uwansa mumini shi ne abin da ake so musulmi su zama akan haka aka gina musulunci mumini da mumini su zama jiki ɗaya abu ɗaya haka muke yanzu ba haka muke ba haka dole a samu matsala dole a samu matsala shi yasa da Allah mu dinga kiyayewa mu dinga kiyayewa wa kan nazzala alaikum na muje وقد نزل عليكم في الكتاب ألا سمعتم آيات الله يكفرنا ويستهزئنا فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنهم إذا مؤمنون إن الله جامع المنافقين والمجرمين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم بالبناء للفاعل والمفعول وقد نزل عليكم ko وقد نزل عليكم dukkan ya zo a cikin ƙira'u mutawatirai in ya zama waƙan nuzzila wato haƙiƙa an saukan muku ko waƙan nazzala alaikum haƙiƙa Allah ya sassaukan muku fil kitabi a cikin alqur'ani shine mala yace nan fi suratul an'am a cikin sural an'am an da cewa me aka saukan muku din idza sami'tum ayatin lahi idan kuka ji ayoyin Allah sune alqur'ani yukfaru biha ana kafirce su wa yustahza'u biha ana musu izgilanci da ana musu izgilanci ana yin izgilanci da ayoyin Allah fala taquduma ahum to ku zauna tare da su ayil kafiri na su kafirai wal mustahzi'ina da masu yin izgilancin nan hatta yahudu fi hadisin gairihi har sai sun kutsa cikin wani zancen wanda ba wannan ba innakum haqizan musluhum haqiqa ku a yayin nan in qa'artum ma'ahum idan kuka zauna tare da su kuna jin su suna izgilanci da ayoyin Allah suna taba ayoyin Allah to sai musluhum sai ku zama irin su til isma a cikin laifi inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a haqiqa ubangiji mai tattara munafikai ne da kafirai a cikin jahannama gabaki daya Allah zai tattara su kaga nan alkur'ani ya yi hani gabarin ka zauna inda za ka ji ana kafircewa ana izgilanci da ayoyin Allah idan ka zauna to kai ma sai ko da ba ka yi sai zama kai ma kana cikin laifin inda za a dinga taɓa Allah balantana inda za a dinga yin rashin ladabi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama to ka guje wannan majalisin kai inda ma za a dinga taɓa musulmi mumini ai mumini yana da wata alfarma a tare da shi wadda musulunci ya bashi wadda ba dama ka taɓa shi kamar da shugaba ya faɗa cikin hadisin buhari lokacin da aka fatahu makka yake cewa fa inna dima'akum wa a'radukum wa amwalukum bainakum haramun ka hurmati yawmukum hadha fi shaharukum hadha fi baladukum hadha da jininku da mutuncinku da dukiyoyinku duk haramun ne wani ya taba haramun ne wani ya taba mutuncin wani ko dukiyar wani ko ko mutuncin wani ko dukiyar wani haramun ne ko jinin wani haramcin kuwa irin yadda aka haramta cikin garin maka ba a yaƙi a cikin garin maka ba a yin yaƙi a cikin wata mai alfarma irin yadda aka kiyaye maka haramun ne a shiga ai wani abu na yaƙi ko a zubar da jini a cikin garin maka haka shi ma jinin musulmi da mutuncinsa yake haramu musulmi abin alfarmanta ne haramun ne ka taɓa jinin musulmi saboda kaga inda za a zo a dinga taɓa musulmi ma ana zazzagin su ana cin mutuncin su nan ma bai dace ka zauna a wannan wajen ba domin ana taɓa alfarmar Allah musulmi yana da martaba a gurin Allah shi yasa ciyar da musulmi sho abdulkadir jilani Allah ya kara masa yadda yake cewa ka ciyar da musulmi ka dinga infaƙin musulmi ya fi ka gina ka'aba a gurin Allah musulmi malam to balantana kuma a cikin musulmin wanda suke manya-manyan bayan Allah waliyai ka zo wajen da za a dinga taba ana taba alfarmarsu ana kyakyata da dariya to wallahi ka gudu wannan majalisin ka bar wannan majalisin kar ka zauna a wannan majalisin ka gudu duk inda ka ji ana taba bayan Allah ana cin ana cin naman bayan Allah to ka guje wannan wajen balantana waliyan Allah ahlul lahi wanda al'umma ta yi musu shaida da wulaya ka ji ana taɓa su ana taɓa alfarmarsu to ka guji wannan wajen in ba haka ba in bala'i ya zo har kai zai haɗi sai kai ma sai ka zamo cikin laifin na'am so mu je allazina الذين يتربصون بكم فإن كان لهم فضل من الله قالوا ألم نكن معهم وإن كان للمؤمنين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين
na'am والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للمؤمنين على المؤمنين سبيلا har yau dai ubangiji yana ta gaya mana su halin munafikan nan shine yace allazina yatarabbasu na bi kuma dawa'ir su ne wa'annan wanda suke dakon masifu tare da ku da'iman abinda suke sauraro su go su masifu sun fado muku fa in kana lakum fatahum idan ya zama an samu wani fatahi gare ku wani buɗi shine zafaran kuwa ganimatin kama aka samu wata riba ko wata ganima ya zama kun samu wani buɗi kamar wata ganima min Allah daga Allah ƙalu sai su ce muku alam na kun ma'akum fiddini wal jihadi fa atuna min al ganimati yanzu ba mu taho- ba mu zamo tare da ku ba a cikin sha'anin addini da jihadi dan haka ku fa- ku ba mu rabon ku ku ba mu mu ma daga cikin rabon ganima wa in kana lil kafirina nasibun idan ya zama kuma aka samu wani rabo ga su ga kafirai ya zama an samu wani rabo ga kafirai qalu sai ka ji sun gaya musu alam nastahawuz alaikum yanzu ba mu rinjaye a kanku ba ai mun rinjaye a kanku wani qaduru ala ahzukum mun samu iko akan mu kama ku wa qatlukun da karkashe ku fa abqaina alaikum amma sai muka kyale ku wana mna'akum ai yanzu ba mu tsare ku minal mu'minina ga su mu'minai ba don an yi furubi kun ya zama sun yi wato sun samu nasara bita hazilihim wa murasalatukum bi ahbarihim da yadda muka dinga murasala wato muna kawo muku labaransu don haka za su dinga gaggawa musu shine Allah yake cewa fallahu yahkum bainana fallahu yahkum bainakum yawmal qiyamati Allah zai hukunci tsakaninku ranar tashin alkiyama bi an yadkhulukumul jannata wa yadkhuluhumun nara ku mu'mine shigar da ku aljanna su kuma munafikan nan Allah shigar da su wuta walai yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila Allah ba zai sanya wani tafarki ga su kafare akan mu'minai ba Allah ba zai sanya musu wani tafarki ta hanyar tumfikewa a ce su zo su tumfike musulunci ko su kwakule imanin da suke zuciyarku wannan Allah ba zai sanya haka ba wannan alƙawarin Allah ne shi sa duk abin da kafirai suke yi a je gari a karkashe su yanzu irin abin da ake yi a Falasɗina din nan duk wannan bai huce zuciyarsu ba saboda hayyo ba su raba su da imanin su ba hayyau yanzu yau a duniya yadda kafirci ya karfi suke da abubuwa na karfi karfin soja karfin menene da abubuwan da za a zo ma amma hayyu alkur'ani sun kasa shigo da wani ɗan rudani a cikinsa yan ka taɓa ji an ce mu kula da alkur'an nan ba kafa a shigo man da wani abun da babu a ciki ko kuma a rabin musulmi da imanin su ba zai yi ba duk irin kulle-kullen da za a tun tun farko da za a kullo wa musulmai amma musulunci dai imani dai yana nan na musulmai sai ma da karuwa yake imanin Allah ka mu da imanin mu to innal munafiqina
innal munafiqina yuqatiluna Allah wa huwa qadimun wa idza qamu ila salati qamu kusala wa الذين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا
نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala yace innal munafiqina yuhadi'una Allah haqiqa su munafiqai suna raye cewa wai su suna yaudarar Allah bi izharihim khilafa ma abtanuhu min al-kufri saboda bayyana wasu sabanin abin da suka boye shi na kafirci liyarfa'u anhum ahkama huddunawiya domin su su ture wato hukunce hukuncen musulunci na duniya a kansu wa huwa hadi'uhum Allah ko mai saka musu ne a cikin wannan wato yaudarar da suke yi ai mujazihim ala hidaihim Allah zai saka musu akan yaudarar tasu fa yabtaduhuna fid dunya dan haka tun anan duniya za su kunyata bi la'il bi'idla illahu nabiyahu alama abdanuhu saboda Allah zai tsinka yadda annabinsa akan abin da suka boye din wa yu'aqabuna fil akhirah kuma sun je lahira a azabta su wa idza qamu ila salati su dai munafiqan nan idan suka tashi za su yi sallah tunda suna cikin musulmai suna tare da sahabbai to idan suka tashi zuwa sallah tare da muminai qamu kusala sai su tashi suna masu nauyin jiki suna masu kasala yura'unan nasa bi salatihim kuma suna yin riya ne da sallarsu suna nuna wa mutane ne cewa su sallah suke yi amma a hakika su ba sallah suke yi ba shi yasa duk wanda za ga in lokacin sallah yi zaka ji ya ce kai mu tashi dai mu sauke nauyi kamar sallah yana yin ta da kyar to wannan kakkai haka halin munafukai ne ko kuma ka yi abu don riya don wani ya gani ba don Allah ba shi ma wannan halin munafukai ne kada ka yi haka ai lokacin sallah yana yi ko me kake kuma ka tashi zumbur a tuna cewa Allah ne za a ji a isar da umarnin Allah yawwa wala yazkuruna Allah illa qalila kuma ba sa ambatan Allah ma'ana ba sa yin sallah illa qalila sai ko kaɗan ita ma da in sun yi tariya'an suna yi ne don riya don su nuna suna yi shine can cikin hadisi yake cewa man yura'i yura'i Allahu bihi hadisin muslim duk wanda ya riya a cikin aikinsa duk abin da zaka sai kai riya kai ba dan Allah ba dan wane ya gani ko dan a ce ka iya to kai ma an ka ji ranar alkiyama mutum shi ma sai a masa riya a daga shi a ce kun ga wannan to shine wanda ya aiki kaza ya aiki kaza a faɗi ayyukansa na alkhairi duk jama'a su gani sai kuma yake nan sai a danna shi wuta a ce kai ma an yi ne dan a gani wa iyazu billah Allah ka tsare mu muzabzabina baina zalika suna masu kai komu baina zalika wal ai bainal kufur wal imani tsakanin kafirci da imani su ba su ba su zuwa cikin kafiran ba su ba shigo cikin musulman ba su fa munafikai haffa yanzu in kai irin hali na munafikan to sai ka zama daga cikin su sai ka duba duk abin da alkur'ani yake ga mana na halin su munafikan nan to sai ka guji wannan halayen la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su ba ababan danganawa zuwa ga kafirai ba su kuma ba abin danganawa zuwa ga musulmai ba sun tsaya tsakiya in sun je gurin kafirai ai musu daɗin baki ai daman ai ana wa idza khalaw ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithuna bima fataha Allahu alaykum ai muna tare da ku idan kuma sun zo gurin musulmi nan ma kuma sai su nuna suna tare da su ai babu komai ba komai a dinga dan lallabawa to wannan in ma musulmi yana haka ya daina haka halin munafikai ne wa man yudlillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan tajid lahu sabila ba za ka samu tafarki gare shi na shirya ba Allah dai kuma kiran muminai yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minina kada ku riki kafirai ya zamo su ne majibantan ku su ne masoyan ku min dunil mu'minina ba mu'minai ba wato du alqur'ani yana ta nuna mana da mugudun walati da kafirai muguda kuma kuma kuma ayo sai ga mu kuma su kafirin su ne ababen burgewa yahuda da nasara su suka fi burge mu to wallahi mu kula da wannan mu kiyaye wallahi daman shugaba ya faɗa a wani hadisi hadisin buhari la tattabi'unna sulana man qablakum hatta law salaku hudla baddin la dakhaltumuhu aw kama qala alayhi salatu wassalam wallahi nan gaba fa za ku zo ku dinga bin al'adun waɗanda suke gabaninku ku tabin al'adunsu abin da suke yi shi yake burge ku sahabai suka ce al-yahudu wan nasara shugaba ya ce faman to su waye in ba su ba ga sunan kuwa yanzu a yau in ba kai shigar yahudu da nasara ma ganin ka ake wani bagi daji haka ne su suke burgewa irin tsarin su da irin tarbiyyar su da irin abubuwan su su ne abun burgewa shi kuma Allah ya hana ya ce kauda mu rike su masoya kada Allah ubangijinmu fa nan mu dinga nuna cewa Allah rabbul izzati ko kowa annan shi yasa abin da na faɗa jiya shi alqur'ani in ana yin sa an fito ku dinga shu'urin cewa fa Allah ne yake gaya ma kar ka dinga jin zancen daga kanka ko daga mai karatun a'a ka dinga jin zancen fa Allah ne fa yake gaya ma ka dinga jin kana muraqabar ubangiji cewa ga ka ga Allah fa Allah yana cewa kada kai kaza yi kaza kada kai kaza yi kaza in kana jin alqur'ani haka ba ka dinga ji Allah ne fa gashi yake gaya ma saboda ka shiga taitiyinka wani sarkin sarakuna ne wani sarki ne wanda yake mai iko wanda yake da ikon ya fa'alu ma ya sha'u ya hukumu ma yuridu yana yin yadda iso shi ne fa yake ma magana ka san ka dole ka shiga taitayinka shi ne yace a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina yanzu kuna nufin ku sanya wata hujja mabayyana ga ubangiji a kanku ta hanyar riƙa su kafarai su zamo majibancinku wata hujja ce sosai ga Ubangiji a kanku kuka sanya bacin Allah ya hale ku ya hale ku kada ku riƙe su masoya kaga in kuka rike su masoya ba ma sai Allah je lahira ba tun anan duniya ku za ku gani ya kuke gani da muka rike su masoya menene yake biyowa baya kowa nan ya sani da muka raki kuffar da yahudu na su zamo majibinta gare mu bacin alkur'ani ya hana mu me ya biyo baya kowa ya shiga zuciyarsa ya bawa kansa amsa innal munafiqina fi darkil asfal minan nari haƙiƙa su munafikai suna can kashiyar zurfin wuta can kashiyar kashiyar wato zurfin wuta wa huwa qa'arwa shine can kasan wuta su munafikai walan tajida lahum nasira ba za ka samu wasu mataimaka gare su ba illa allazina tabu minan nifaqi sai dai ko wanda suka yi tuba gabarin nifaqar tasu wa aslahu amalan suka kyautata ayyukansu wa atasimu billahi suka aminta da ubangiji shi sa sun yi istighfari wa ahlasu dinahum lillahi suka kyautata addinin su ga ubangiji suka tsarkake addinin su gabarin riya fa ulaika ma almu'minina wa innan suna tare da mu'minai wa sofa yu'tillahu almu'minina ajran azima da sannan Allah zai ba wa mu'minai sakamako wanda yake mai yawa ma yafa'alullahu alhamdulillah Allahumma Amin, amin, amin, amin. Alhamdulillah.